بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis ne daren 27 ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda daidai da ɗaya ga watan 12 shekara ta 2021 yake wannan ne daga nan wajen za ka kara ba daga can ba e can ka bai da shi daidai wanda ya daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2000 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 447 da kin je rage karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki azata mu karatun hadisan manzansa alayhi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskali Zaria Kaduna State Nigeria darul hadith kamar kullum makaranta shi da albani ya gina kadai dan cima manufar da awarsa da yake muna fatan Allah da nifi Allah kuma ya sa mana albarka idan ba manta ba makon da ya gabata mun kwana ne a babul amri bis salati fi waqtiha wa ma za yaf'alu al insanu idza akhkharaha al imam wato babun da yake tattauna mana game da idan liman wato yin umarni da yazo a yin sallah a farkon lokacinta kuma idan aka samu shugaban musulmi idan aka samu shugaban musulmi ya jinkirta ta to ya za a yi za ka ci gaba da bin shi a jinkirin ne ko kuwa za a yi an fahimci wani abin ko to mun karanta hadisi na farko min sharhin wannan babi tun a makon da ya gabata yau za mu tashi daga kan wannan hadisi insha Allah ta'ala dan ya zama mana matashiya إمام مسلم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال حول السند وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها حديث مالك حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام يبام حديثي قال حدثنا حماد بن زيد يتي حماد بن زيد يبام حديثي وحول السند ما لا يقوم وتمكن تاتي حدثني أبو الربيع الزهراني ما لا أبو الربيع الزهراني يوام حديثي وأبو كامل الجهدري دا أبو كامل الجهدري سوبين قال سكتي حدثنا حماد ما لا حماد أنزل يوام حديثي عن أبي عمران الجوني daga abi imran aljauni an abdullahi bin samit daga abdullahi dan samit an abi zarrin daga abu zar kala ya ce kala li rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi ya ce da ni kaifa anta idza kunta idza kanat alayka umara ya zaka kasance idan ya zama akwai wasu sarakuna akan ka suna shugabantarka yu'akhiruna salata an waqtiha waɗannan sarakuna suna jinkirta sallah daga lokacinta ma'ana daga lokacinta wanda yake muhtari sai su bari sai lokacin laluri yayi sannan su yi sallah din wasu malaman suka ce suna fidda ita da ma lokacin ta gaba da kamar azhar ko lokaci sai karfe 4 ko 5 a ce za a yi ta kaga an fidda ita gaba da daga lokacin ta kenan la'asar kuma ka juma'a lokacin sai karfe 3 ko 4 za a yi to ya za ka yankatar da wannan hali kun fahimta ƙala sai ce ƙultu ni abu zar sai na ce fama ta amurni manzon Allah ya kake umarta ta da in a wani lokacin ƙala sai ce salli salata lokatiya ka yi wannan sallah a lokacinta da lokaci ya ka take sallah abinka kawai fa in adrakta ha ma'ahum idan ka riski sallah kuma da san wanda kai tare da su fa salli sai kai sallah fa inna halaka nafila domin wannan da kai za ta zai maka nafila wannan ta biyu kenan wacce ta ce farilla walam yadhkur khalfun an waqtiha amma khalf ibn hisham cikin malaman muslim bai faɗi maganar yu'akhiruna salata an waqtiha ba cewa kawai yu'akhiruna salata suna jinkirta sallah din ina fatan fahimta amma wa ziyaratu rawi wa qabula wannan ba tun kwace wacan ruwaya wancan mutanen ba Allah samu dace akwai misali a ciki kamar da muka faɗa cewa za mu kan karanta hadisan babun gaba ɗaya sai mu wayoyin su da bayani da tattauna da malamai suka yi akai insha Allah ta'ala za mu je hadisi na gaba inda imam sai ce qala haddathana yahya ibn yahya ko qala akhbarana ja'far bin sulaymana an abi imran al-jawni an abdullah bin samit an abi hurayra qala qala li rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ya aba dhar innahu sayakunu ba'di umara yumituna as-salata fasalli as-salata liwaqtiha fa in sallaita liwaqtiha kanat laka nafila فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك إمام مسلم يكي قال حدثني يحيى ابن يحيى مالن يحيى دن يحيى يا بان wannan hadisi din qala haddathana ja'far akhbarna ja'far bin sulaiman yace ja'far dan sulaiman ya ba mu hadisin an abi imran al-jawni daga abu imran al-jawni an abdullahi bin samit daga abdullah dan samit an abi dharr daga abu dharr qala yace qala li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da ni innahu sayakunu ba'di umara bayan ba ni za a samu sarakuna wasu shugabanni yumituna salata za su dinga kashe sallah an fahimta za su kashe sallah ta wacce ma'ana ɗanganta ba a lokacin da ya kamata ba shi ne kashe sallah ɗin gaba ɗaya sai ta lilis sannan sai za su yi ta annabi ce fa salli salata wa liqatiha to ita wannan sallah ɗin za su kashe kamar yana shara sallah azhar ita aka fi wannan abin da sallar juma'a da haka idan lokaci yake sallarka kak jira sarakuna cewa sai sun zo yake sallarka a gida kun fahimta sai ya ce fa'in sallaita liwakata idan kai sallar a lokacinta ya ce kanat laka nafila kanat wace sallar kenan ai kanat salati ma'al umara laka nafila sai sallar da za ka yi da waɗannan sarakuna sai ta zama nafila a gare ka kun fahimta ko? wa illa idan ko ba haka ba ma'ana ba kai sallah tare da su ba kaga kai abin da sai ce qad aharazta salataka a lokacin ka riga dama ka sauke aharazta ai qadaita salataka kai sallar da Allah ya dora akan ka jama'a na fata mun fahimci wannan abu Allah samu dace malike ta wa haddathana abubakar bin abi shayba qala haddathana abdullah bin idrisa an shu'ba an abi imrana عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وطيئا وإن كان عبدا مجدى الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أهرست الصلاة أهرست صلاتك وإلا كانت لك نافلة wannan abin shoki yake mu wanda ne mai wuta ko wa illa qad ahrasta salataka kunta qad ahrasta salataka wa illa kanataka nafila malam ke cewa wa haddathana abubakar ibn abi shayba malam abubakar ibn abi shayba ya ba mu hadisi qala haddathana abdullah ibn idrisa abdullah dan idrisa ya ba mu hadisi an shu'ba daga shu'ba an abi imran daga abu imrana an abdullah ibn samit daga abdullah dan samit an abi dharr daga abi dharr qala inna khalili awsani yace lalle masoyina annabi sallallahu alaihi wasallam nufi kenan awsani ya man wasiya an asma'a wa ati'a lalle inji ibiya an asma wa ati'a inji kuma in da'a wa in kana abdan mujadda al atraf ko da wannan shugaban ya zama bawa ne mai gutsatsaren yan yatsu mujadda shine muqatta al atraf yan yatsu ishara zuwa ga mai kenan balarabi al'adar shi ta yau da gobe kawai ka ce wai bawa ya mulke shi akwai matsala ba ba bakin fata ma mulke shi akwai matsala to amma saboda annabi kai nuna ma mubalaga wajen biyayyar aka ce ko da bawa ne bawan kuma wanda bai da kima a ciki domin in bawa ne zama yana da karfi yana da zati mai kyau mai wa wani ya so shi ko ba haka ba to amma yanzu wannan bawa da annabi ke misali sai aka yi wayi gari wannan bawa mummuna mai yankaka in ya tsuwa gashi na kutur kutur haka ce duk da aka ji kai ina ba ta fahimci wannan abin kaiwa matuƙa wajen mene sai dai wani akwai ɗan iskali ba kamar wanda tsile za mu zo mu ci daga cin shurul imama imamatul uzma shine dole zama mene al-imam an yakuna qurashiyan dole imam an fahimta ya zama mene ba quraishi to za ce kuma annabi ya ce abdan mujaddan a can annabi na nufi ko kuma malamai sun tawaki akan ce ma idan za a kafa imam shine to dole a duba cikin shawa yanda za a samu overall shugaban musulmi a duniya lazibi ne zama ba quraishi kuma yanzu akwai quraisha suna nan a saudiya su sun san kabilar to dole zama ne ba quraishi shugaban musulmi na gaba daya to amma kuma annabi ya ce in aka samu bawa mai kuzarin ya tsaye zama ya abin shi ya za a kenan shi ne suka ce ishara annabi ko da misali wani bawa ya zama ya ƙarfi ya kwaci mulki da ƙarfi ya yi fashin mulki kenan ko in da ya gari al'umma sun bi shi shauka wato jama mafi rinjaye suna hannun shi kuma zai bi ka'idodin shugabanni da muke za mu karanta nan gaba to shine aka ce haka nan ka je ka bi shi kada wai saboda shi bawa ne ka ce a ba zan ba wa ha'awa sai dai mita ki har abada inda ya samu galaba to wannan sai annabi ce ka je ka bi shi kun fahimta amma ibtida'an fa ba a sa bawa gaba da ko gwamna ba za a sa bawa ba wai shugaban musulmi gaba da ba gwamna ma ba za a sa bawa ba balantana shugaba overall to amma sai wa gari da karfin ta ya kwata ya yi sanyin da ya shige da bace ya kwace to shikenan sai a bi shi a haka din kuma dole a ji a mai biya gare shi kamar da manzo Allah bada za mu zo mu ji hikimomi da ke cikin insha Allah ta'ala wajen ji din da biyayya din saboda din da kake ganin tarzoma ba ta kai ji da biyayya din alfanu ba tarzoma ba ita ba ce to annabi ya san halin Abu Dharr ne Abu Dharr wanda ba sa gani sai shiru ne nan da nan sai zara takobi shi sa annabi mai wannan wasiya din da haka ba zai iya kauce wasiyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama jama'a ina fata an fahimci wannan abun kuma ba na jin abu zar ya ma ga wannan lokaci din saboda shi ya mutu na bana mata ba za mu nuse na usman ne ko to ba ma fara wannan tsayar ba sai bayan ko ce ba fara irin wannan sallah ba da wani jinkita sai bayan karewar manyan sahabai kamar lokacin abin nan daular umawiya a daular su ne ma bayan muawiya ne ma suka fara wannan jinkirta salloli din ina fatan fahimci wani abu amma dai abinda an bai faɗa cewa sai kun umara'un to ya tabbata sai da aka yi wani sarakuna ɗin Allah shi kyauta mu kuma kaga nan ba ruwan sama da sallar gaba daya har wancan masu na dan jinkirta ne ko wannan masu wasu ma ba ruwan sama da sallar aikin ku ne na usa zai ku je ku ta dai sai yake cewa wa in kana abdan mujadda al atraf ko da bawa ne mai gutsa tsarin yan yatsu wa an usalli salata wa liqata kuma annabi ya mun wasiya idan sallah ce in yi ta a lokacinta kada in jira wasu fa'in adraktal qauma idan annabi ce ka zo ka tadda wa'annan sarakuna wa qad sallau sirga shi sallah kunta kad aharasta salataka already dama baka da matsala ka riga kai sallah ka dake kanka wa illa idan baka wafa ka laka nafila sai kai sallah da wa'annan sarakuna din sai sallar taka ta bi ta muka nafila to ku duba kimar lokacin sallah kun san dai falalar sallah a cikin jami'i ko to amma ka duba da annabi fifita mene sallar mutum ɗaya a farkon lokaci da mene da sallar jami'i a ƙarshen lokaci ina fata kun fahimta yanzu ka gaɗin ya fifita mazala fifita mutum ya salla a farkon lokacinta fiye da mene mutum ya jinkita ta yi ta a lokaci ko da a jam'i ne kaga kenan yin sallah a lokacinta falalar shi ya fi yin sallah a mene a cikin jami'a ƙarshen lokacinta mai yiwa saboda abin da yake yin sallah a farkon lokaci yana nuni zuwa ga mene almubadaratu ilal imtithal saurin biyayya ga umarin da Allah ya bayar ayu da kuma sun ce sabiqu ila maghfira sari'u ila maghfira kanu yusari'una fil khairati nasoshi suna mana magabata annabawa da annabawa mutane kike suna da gaggawa abin nan kuma wance yana nuna cewa yana nuna saurin miƙa kai ga Allah maɗaukakin sarki amma wanda ya jinkirta fa akwai nau'i na nawa da abu kaza ko da zai sallah cikin jami'i din wallahi musa da haka muke ƙara faɗakarwa lalle mutane su ƙara kula da mene sallah a lokacinta an banci hadisin muslim ya ce wa haddathani yahya bin habib bin harisi qala haddathana khalid ibn haris qala haddathana shu'ba عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع هكذا قال سمعت أبا العالية أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قال ما تأمر قال صل صلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ما لتو حدثني حبيب حبيب حي حدم حبيب يا محدثي الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث مالا خالد الحارث يا حديثي قال حدثنا شعبة يتي شعبة يا بام حديثي عن بديل دك بديل قال يتي سميت أبا الآلية يحدث عن أبلا بن سامت ناجي أبو الآلية أنا كاو حديثي قبل أن سامت قال حدثنا شعبة يتي شعبة يا بام حديثي عن بديل أكو عن أبي ذر كدك أبو ذر قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله تلا من الله سبت أغريش يتي wa daraba fakhidhi kuma manzon Allah sai bigi cinya ta san da zai ga mun wannan karatu din an ban jona abun ko yawa aka ce haka annabi ga Abu Dharr sai da bigi mene cinyar sa sannan wajen ya dauka cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa daraba fakhidhi sai da fa'ilin daraba anan shine Abu Dharr ya bigi cinyar wa kenan Abdullahi ibn Samit kun ban abun ko wa'annan nau'i ne na tasalsuli a ilimin hadisi yace kaifa anta idza baqita fi qaumin ya zaka kasance idan kai saura a cikin jama'ar da yu'akhiruna as-salata an waqtiha suna jinkirta sallah daga barin lokacinta qala sai ce qala sai Abu Dharr yace ma ta'muri to manzo Allah me kake umurta ta da in izara takobi na ne ko ya za a yi qala sai ce a'a salli salata lokaciya ka yi sallah a kan lokacinta sun mazhab li hajjatika sai ka tafi harkarka ina fata kun fahimta idan lokaci sai ka tafi sallah in kai sallah ka kama hanyar ka je ka buɗe rufa kasuwarka ka je ka harkokinka fainu qimatis sala idan aka zo aka tada sallar wayannan sarakuna din wa anta fil masjid alhalin kana masallaci fa salli sai kai sallah sai ta zai maka nafila a cikin sallolinka yawa kuma ita kaga an samu kari kenan ba wai za ka yi sallah ne a gida ba farkon lokaci sai kuma ka zo ka zama masallaci kana jira sai sun zo to zai maka ce fa na ranar ina fatan fahimci wannan abun a kawai kana yin sallar ka a gida kawai sai ka wuce amma in lokacin sallar ya ritsa ka a masallaci suna zaune suna ta kallon abubuwa din naka kuma to shikenan in kaga ba ka fita ba fitar ka zai ja maka asarar wuyanka ko yake albashin ka malamai suka ce to ko da a zaune sai ka dan yi abin nan zamu zo mu ji wasu sabai da a zaune sukan ga imai suna sallah wasu tabai aikai dan sabai ba su tsoron uban kowa ina ba ta fahimta amma tabai wasu sai su zauna sai su karasa a sallah a zaune haka nan sai su jira in an zuwa yin sannan a sallame su a suwaɗin su tafi amma abin da annabi ce sallaka kana yin ta a waje kawai rumfar kasuwa za ka je gona za ka je me za ka je ka je ka yi ka je ka gama gararinka ka dawo sai ka tada ayin za a yi sallah bayan ka gama cin kasuwa sai ka shiga kai nafila tare da su kai a wajen ka nafila ne su kuma suna farilla a wajen su Allah ya shi kyauta مالك يتوى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر بن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له سمع بن زياد فعض شفته فعض شفته فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي ثم ضربت فخذك كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي wala ta ƙul inni kan sallaitu fala usalli imam muslim sake cewa haddathana wa haddathani zuhair bin harbin malam zuhair an harbi ya bamu hadisi qala haddathana isma'il bin ibrahima isma'il dan ibrahim ya bamu hadisi an ayyuba daga ayyuba an abil aliyati bara daga abul aliya wato mai suna albara kenan to kuma albarra to al abil aliyati albarra'u daga aliya albarra an fahimta ko sai ke cewa shi kuma ƙale ce akhara ibn ziyad ne sala wani mutum mai suna ubaidullah ibn ziyad cikin sarakunan banu umayya ne in za ku tuna shi mun taɓa tarihinsa wanda aka tura yaƙi mutanen madina waƙiya ta harra ɗin nan wanda ma suke ce da shi aduwullahi aka madin ubaidullah sai ce da shi mene aduwullahi to ya jinkirta salawar lokacin a karas ibn ziyadin salata wata ran ya jinkirta salar shi wannan ado ubaidullah dan ziyad din faja'ani abdullahi ibn samit abul ala sai ce sai abdullahi ibn samit ya zo wajena falqaitu lahu kursiyan sai na bashi kujera haka zaka ce ba na jefa mai ba ina fatan bayanta sai na mika mai kujera fajalasa alai sai abu abin nan abdullahi sai zauna a kai fadakartu lahu sai na ibn ziyad sai na ambata mai dan karan aikin ibn ziyad wannan gwamna din ko ibn ziyad irin mummunan aikin da yake me wannan mummunan aiki shine na jinkirta sallah din fa adda shafatihi sai abdullahi dan samit sai mene sai fa adda ala shafatihi sai ci dan ya abin nan leban saka ishara zuwa ga mai kenan ƙecewa kenan ko wato wannan ya yi sa'ar hadisai sun hana mu walla da sun gaya musu ko ba haka ba shi da ba haka ya ci zai tsansa haka wato wannan ya sa akwai hadisai ko bai ta wallahi ba don da hadisai ba yadda an shafa ma a wancan lokacin amma su waɗannan hadisan su suka zaune da duniyar lafiya shine kuke jima'a ba kuma kullun zai karatu ke faɗa karatun hadisi da aiki da shi shi ɗaya azzama lafiya ga musulmi ina fatan fahimta saboda hadisin suna haskaka maka za ka ga aiki da hasken wahayi ne wahayi kuma zai maka shirme ba yanzu kun ga mu a kiban sabon mu da aqidar mu ta yan salafiya ko irin wannan zanga zanga ban mene ita ba a fito waye zanga-zanga a farfasa gilasai a farfasa motoci muna ganin babu fa'ida ta irin wannan zanga-zanga da ake hasari ta saba ma duk da wasu malaman a duniya suna ganin ta halarsa a yi ta daura su dalilan amma muka muna ganin a based on irin wannan ba daidai bane a fito zanga-zanga a farfashe gilasai galiban zanga-zangogin da ake ma a yanzu za ga ba su haifar da mai ido sai ku gama a kuma zuwa can in ma kuna musun wani gwamna ne sai a canza muku wani gwamna da ya wancan mugunta in wani kuna musu ne akan mursi sai a cire mursi sai a kawo wani wani mugun shi ma in wani haka abu suke saboda duniyar saboda baccin da musulmi ta suka yi tawaye gari ta zama a hannun arna suke juya ta haka ne ko ba haka ba yau abin da arna suke so shi suke so shi za a yi yanzu ba an kada muku wata abu wai corona mai sunanta ma ta yanzu akwai sunanta ko ba ku ji labaru ne mene curriculum an gama coronavirus an corona wace ce delta ko yau ga wata kuma ta zo ita ma an ce ta fi kowace sharri to yanzu za ku ji su dokokin sun zo muku kuma saboda su suna da plan ne and strategy da suke gudana ƙarshen wayannan abubuwa din ƙarya ce kawai corona wani abubuwa ƙarya ce kawai yahudanci ne masuniyanci ne kawai akai a yadda suka faɗi corona ai damu a najeriya da ƙasa tun da mun mutu kowa da tashin kiyama ya zo kenan kawai don ku duba tsaye da aka ce wai in ka shaƙa kai ma ka kama in wani ya taba abin taba kai ma ka kama in aka haɗa mutum biyu an kamu an wannan to wa zai tsike na duniya ba ba gano wani tala da suka yi wani ya zo da corona ya ɗan taba gadon asibiti wani kuma ya asibitin ya zo ya taba shi ma da tabi ya taba kofa wani ya zo taba kofa shi ma ya taba haka nan kafin ga duk gaji ya dauka kaga da haka ya kamata kowa zai ya mutu kenan to ƙarya ne ba wata annoba da ke zama global global annoba ce duka ƙarya ce wannan kawai mun sha ga muku tun a lokacin ƙarya ce corona fim ne aka shirya kuma fim din an display din tun shekaru suka wuce ga finafinan da aka yi suna practicing suna bayyana mutane corona amma ƙwarar mutane bata kama ba annan a hudu ba na gaya muku wani abin ƙarya ce sannan masana daga cinsu a kowane mutum suka suka tona mata asiri ƙarya ne shugaban ƙasan ghana har document ɗin sai da ya samu sai da ya karanta mutanen ƙasar shi ga pastor chris shi ma sai da ya samu document ɗin ya faɗi dalla dalla ga abin da ke guda da aka shirya a kanta ina fatan kwanci wani abu to duniya ta riga ta juya ta zama a hannunsu kawai shi kenan ma kun ce wannan sai a biyo wani abu me ya haifar da wannan matsalar shine baccin da musulmi suka yi amma Allah ya mana alƙawari a Qur'ani walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila ita wannan aya tana nan Allah bai canza alƙawari ba ba yadda Allah zai dora kafiri akan musulmai amma mu ne muka kin abin da ya kamata mu ne muka kwanci muka koma ba mu da Allah ya ce ba mu da annabi ya ce kowa ya tashi hukunci san sarar shi zai mai gida yi sarrai a cikin gidan shi shugaba yi sarrai mai sai da gyada ce sarrai mai sai da wara ce sarrai kowanne mutum yaro yi sarrai mata aure ta kowa sarrai kama a cikin arabu da Allah ce annabi ya ce ka samu musulmi kato bi iya qur'ani ba ka samu musulmi kato bi iya alwala ba ka samu musulmi dan shekara 60 ba zai iya sallar magriba ba zai iya jami'i sallar magriba ba ina fata an fahimta kabli da ba'ad wani bai iya ba wani ma ƙabilin radi ya ɗauka sunan fara ce ba kamun bafin ba ne ba haka aka yi wani ya je yana sallafa kawai shi kenan sai wani ɗan usa ya ɗan zuwa haka ya ɗanye a halarin shi haka sai ƙabli ta kama su sai yake ciwo limamu a alkaba ta mala ina ganin fa ƙabli ta kama sai ce ya kice ta to cire ta mana wai ya ɗauka fara ce ƙablin ta hawa da wani limamu musulmi ke da kuma ba yawa jama'a ai shi ne kawai amma wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne ba da arna su zama suna nasara kanmu sai dai mu muka ba da kafa ina fata mu fahimta yawwa shi ne Allah ce inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza ba sai in mutane suka canza in kuna cikin jin daɗi Allah canza bai da shi wahala muna zaune lafiya a Najeriya ka kama hanya karfe na tashi tafiya fa daga Abuja daga nan zan tafi Abuja ba zan tafi sai wajen karfe 9 da ce to jama'a na yi sallama sanin tafi ba na jin komai zan kama hanya tafi Abuja in ma zan tafi Fatakwal ne ko Lagos sai in sai in haka sai ba yi sallar sha zan je in sallama da mutan gidan dauko jaka in ma ban samu mota ne sai in shiga Kaduna zan samu mota ba mai jin komai ina fatan fahimta balantana gusau haba mala ko karfe ɗan dare zan ta tafi kusau ba ka jin komai ya aka allah ya juya zama tsoro wallahi daga gare ku ne da gare mu ne mutane wannan shugaban da muke ta zagi muke ta aibatawa suna da nasu gudunmawar abin da ya sa halinmu ne sai resultin zuwa ga wannan shugaban nan ina fatan fahimta halinmu ne sai ya bayyana a shugabannin kuma su daina ba don ba mu canza ba su mutane ba su canza ba kowa na kato shi da shigantakar shi kuma yana jira ne yar fa'i ya canza da shugaban kasa ba har ya sa a canza wane ne kowa ya canza ba ma cewa su su shantake su zauna kasi komai ina fatan fahimta amma abin da muke cewa su mutane su ma su taimaka wajen allah canza jin daɗi da ake ciki muna fama da farashi mafi sauƙi da lowest price a duniya da ake da shi akwai price ɗin najeriya komai ka samu mai sauƙi ragadar ya aka komai tsaifin tsada yanzu kowa na gawa garin yanzu in ka je da naira dubu hamsin kasuwa wannan satin idan ka koma satin dama kaka tafi da hamsin ka nemo wata dubu ashirin ka ƙara in albashinka dubu hamsin ne to tun daga gida ka madan wa'azi to fa a rage gwangwani biyu ko ba haka ba dan kudin ba zai kace farin abin nan ba amma ya aka Allah canza mana haka haka kurin saboda mushawiya Allah ce ma yafa'alu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azumaku uba idan kun bi shi yadda yake so babu zai Allah ba da azaba amma mu ne to inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin Allah ba zai canza halin mutane ke ciki na jin dadi bai kawo azaba da wahala hatta yughayyiru ma bi amsalin suka fara canzawa to haka kuma the same Allah ba zai canza halin wahala da ake ciki ba hatta yi gayi ruma bi amma sai sun canza duk wannan sojoji da azumi a ce an kawo jirgi daga Amerika mai tafiya mai mara matuki mai hangen mita nawa mai hasko kasan mita nawa duk za a gama ne kawai malam su wanda suke injiniyar din wannan shigantakun na boko haram da wannan kidnapping duk za su gama su ma za ta ci su kuna nan ku su ma zai ta ci su din su gama kukulawa to sharin kuma zai backfire zai kuma hau kansu don su ma su ma da su aka kulle sharin a ƙasar ba wanda zai tsira shi wannan sharin sai dai wanda Allah tsare ina fatan fahimta Allah da shi kyauta to kun ga aqida mu ta musulunci kullun tana karantar da mu ne kyakkyawan tsari shi sa mun sha faɗa cewa in demokradiya ta gaza kuma ta gaza me yasa ba za a zo a kwatanta shari'a islamiyya ba sai mutane su yi comparing da contrasting a dandance tsakanin musulunci da wannan demokradiyya da amerika ta ɗaure gindi wanne ne ya dace da al'umma ya dace da mutane amma da ka ce shari'a kuma sun san kake sai kaga hankali ya tashi da ka ce shari'a karatu muke a littafin shari'a makon da ya gabata mu yi magana kan wasu kamar da kam intafe da wani wani yana rubutu ai dole da ku ne ba kwa son zama lafiya shi wato bai soja an ce shari'a musulunci a ce shari'a wanda shi ke tashi hankali ya zo masa ina fatan fahimta saboda a shari'a musulunci babu sarrai ba wanda zai zalunci wani za a dace wani kuma shi rayu gaba da zalunci take gudana Allah da shi kyauta yau na fatan fahimci wani abun to shi kenan sai ce na muke ba a fa zakartu lahu sai na abin ziyadin ko fa adda ala shafatihi sai wannan sabi wannan tabi sai ci zume ne labban sai yana yana takeici kai wallahi sun sa'a annabi ya hana mu da sun ga tashin hankali ina fatan fahimta wa daraba fakhiri sai kuma wannan sabi tabi abla dan sabi ya bigi mene cinyar abul aliya faf ya buge shi haka wa qala sai ce inni sa'altu abazar ni din na tambaye Abu Zar kama sa'altani kamar da ka tambaye ni ni ma na zo tambaya game da bajin ta sallah fa daraba fakhidi sai Abu Zar ya bugi ina cinyata kama darabtu fakhidaka kamar da bugi cinyarka wa qala kuma yace inni sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama sa'altani kamar da ka tambaye ni fa daraba fakhidhi annabi sai bigi cinyata kama darabtu fakhidhaka kamar da bigi cinyaka wa qala yace salli salatal waqtiha kai salla akan lokacinta fa in adrakatka salatu ma'ahum idan sallah kuma ta sake kama ka tare da su fasalli sai ka sallah tare da su din wala taqul karkace inni qad sallaitu fala usalli ai na riga na yi sallah ba sai na sake wata sallah ba aka bi su ku sallah a haka din zama na fata mun fahimci wani abu Allah samu dace مالك وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن أبلا بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير maliki cewa haddasana asim ibn nadar at-taymi malam asim dan nadar at-taymi ya ba mu hadisi kala haddasani khalid bin al-harith khalid an harith ya ba mu hadisi kala haddasana shu'ba yace shu'ba ya ba mu hadisi an abi na'amata daga abi na'ama an abdullah bin samit daga abdullah dan samit an abi dharr daga abu dharr kala yace kaifa antum aw qala kaifa anta annabi ya ce da ni yaya za ku kasance a rayuwarku ko kuma ya ce da ya za ka kasance a rayuwarka idan baqita fi qaumi idan kai saura a cikin jama'ar da yu'akhiruna salata an waqtiha suna jinkir sallah daga bar lokacinta sani bai ce to fa salli salata lokaciya kai dai kai sallah wannan sallah a lokacinta thumma idza uqimati sala sannan idan har aka tayar da sallah kuma fa sallimu an kai sallah tare da su fa innaha ziyadatu khair domin ita wannan sallah ƙarin alkhairi ne a gare ka ba rashi kai ba an fahimta ko sannan kuma zaka kubuce sharrin wayannan sarakuna na wannan lokaci din مالك وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت يصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله ضرب فخذ أبي ذر malin cewa haddasani abu ghassan al-misma'i malin abu ghassan al-misma'i ya ba mu hadisi qala haddathana mu'az yace mu'az ya ba mu hadisi wa huwa ibn hisham shine ibn hisham wa haddathani abi shi kuma yace baban shi ba shi hadisi an matarin daga matar an abil aliya daga abil aliya al-barra qala shi qultu li abdullah ibn samit nace abdullah dan samit nusalli yawm al-jum'ati khalfa umara mun kasance muna sallar juma'a bayan wasu sarakuna yu'akhiruna salata suke jinkirta sallah qala sai ce fadaraba fakhiri darbatan awja'atni sai bugi cinya ta bugun da sai da naji zafin shi shine awja'atni daga alwaja'u ciwo ko to sai da naji zafi abin da yake nufi kenan yawwa sai yake cewa wa qala ce kuma sa'altu abadharin an zalika na tambayi abu zari game da haka fadara ba fakhiri shi ma sai bugi cinyata wa qala sai ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an zalika game da haka wa qala sai ce sallu salatal waqti ku wannan sallah a lokacinta waj'alu salatakum nafilata ma'ahum nafila sallaku da ku ta sai ku sanya ta matsayin nafila qala sai ce wa qala abdullahi abdullahi ibn sama ke cewa zukira li an ambata min cewa anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu gare shi da raba fakhida abi dharr shi ma da ba shi hadisin sai da bige cinyar abu dharr ina fatan fahimta Allah samu dace yanzu kun ga wannan ta hado mana hadda me kenan hadda sallar juma'a wayannan sarakuna suna jinkirta ta har zuwa wannan lokaci din Allah shi kyauta to kawai da muka ce za mu gama karatun ba wannan shine ƙarshen babin in kun lura a dunkul babin yana kan ta domin kenan in Allah ya sa kuna sallah kuka samu masu jinkirta a lokaci to kai karka biyan masu bata lokacin sallah kai sallah da lokacin ta yayi sai dai in dan jinkirin ba yawa bane gare shi misali za a tada sallah karfe 1 sun je gita 1 da kwata 1 da abin wanda bai tsananta ba amma an ce za a kai ta karfe 2 2 da rabi karfe 3 to kaga wannan ta lokaci ya tafi lokaci na yi kawai ka je ka sallaka ko da kai kadai ne tafi maka kai wannan abun ina fata mun fahimci wannan abun sannan kuma ne yana mana muhimmancin mene sallah din ta yadda annabi ya ganta abu wa'annan sarakuna akan wannan bata lokacin sallah din har gara mutum je sallar shekalisa a wajen shi ya sallah kuma ku duba da manzo Allah ke nan muhimmanci da kimar biyya ga shugabanni Allah sa mu dace wallahi musa anto daga nan malam akwai fawaid da mai Allah ya kawo Muhammad ibn al-Adam al-Ithiopi za mu karanta yace al-mas'alatu thalitha ba shi ana ku mas'ala ta uku fi fawa'idi game da fa'idojin wannan hadisi din na farko ce alhasu bi salati fi awwali waqtiha wa anna man salla awwal alwaqti thumma uqimat aljamaa salla ma'ahum thaniya wannan akantar da mu salla kwaditarwa akan yin salla a farkon lokacin ta kuma duk wanda aka riga aka tada wata salla to ko da yayi salla sai ya bi wannan salla din ka zo masallaci wani program ya zo da kai sai ka zo ka tada ka zo da wuri za a fara sallah to kaka ce aka yi sallah ka mutane su wannan sallah din kai sallah din kun san da yau ana haka sai mutum sai fita sai jira a nan wajen a gama sallah sai fita wajen masallaci na jira mene a gama sallah abu da shi a ko da ka yi sallah to in ka zo ka tada ana sallah sunna shine sai kai wannan hadisai sun tabbata a haka da yawa cewa wata ran annabi sallallahu alaihi ya wuce ko da zamu to da matsalar ya zo yana sallah ya gama sallah sai ga ga wasu mutane guda biyu can a gefe annabi sai aka kira su alamu ba su sallah ce aka yi ba ku sallah tare da uwa suka ce an murga mun a gida arewa ce to ko da kun yi a gida to kun sauke farilla ku kenan idan ku zo ka tadda ana wata sallah din ku shiga ku sallah tare da mutane to amma kasala da jahilci yana da mutane sai mutum ga gaya gare gwamnati a zauna a fira din ya jira a gama sallar sannan ya zo abin amma sunna gaskiya shine in ka zo kana madadin ka jira sai ka shigo kai sallar tare da musulmi an fahimci wani abu wannan kuma yana bukatar ni in gyara kai ma ka gyara da yawa ana irin haka ɗin allah shi kyauta na biyu ma lai ce min hama shir'iyatu i'adati salati wa fi khilafin bainal ulama akwai shar'ancin maimaita sallah abin da yasa ya ce haka akwai sabani wajen malamai za a zo taqiqin sa matsalar shine akwai hadisin da ya zo ne malam albani ya inganta shi in ba na mutum ira'ul galil cewa idan ba a maimaita sallah guda biyu a lokacin ba ka yi sallah azhar guda biyu a rana ɗaya ba kun fahimta sai ba da mai kace a haka kurin ne kace za ka yi sallah saboda guri kace za ka ta sallah ɗin amma ka yi sallah azhar sai wani dalili ya kama ka irin wannan to ba zai shiga irin wancan hanyar da ake cewa ka yi sallah guda biyu a rana ɗaya ba Allah sa kun fanci karatun kun gane haka wurin ce ni ina jin nishadi barin azhar guda biyar yau kun fahimta ka zama dan bid'a a to yanzu nayi sallar azhar na nazo sai na tarda wasu basi ba kuma wani abu da kawo zan tsaya a wajen ba wucewa zan yi ba zan tsaya a kowane abu da kawo zan jira har sai sun gama sallah to ba jira zai su gama sallah ba sai shiga in sallah da shi to wannan bai shiga wancan hani din ba jama'a Allah fata an fahimta Allah samu dace na uku malin ce bayanu annal imama idza akhara salah akwai bayan cewa idan liman ya jinkirta sallah an awwalil waqtil mustahabbi a farkon lokacin da yake mustahabbi ka san sai ce to ai duk ɗaya ne da wanda ya sallah karfe ɗaya da wanda ya sha biyu da rabi da wanda ya karfe biyu da karfe uku duk a lokaci suka yi na'am duk a lokaci suka yi amma wannan ya a farkon mustahabbi ya riga ka mubadara ila khairi kai kuma ka jinkirta ba ɗaya bane an fahimci wani abin ko sai ce yan bagi li shaksi an yi salliha fi awwal waqti munfaridan to anan an so ga mutum ya salla a farkon lokaci ko da shi kadai ne summa yusalliha ma al imam in adrakahu sannan idan sallah ta hada shi da liman sai salla tare da shi fa yajma'u bayna fadilatay awwal al waqti wal jamaa anan sai hada falallar samun sallah a farkon lokaci da kuma samun jami'i قال النووي رحمه الله تعالى امام النووي الله ya rahama yake cewa fa law arada al-iktisar ala ihdahuma da a ce mutum zai so ya takaita kan ɗaya daga cikin sallolin guda biyu wace da wace kenan ga muna tare da ku aka ce da zai so ya takaita a ɗaya daga cikin sallolin guda biyu da wace da wace da wadda aka yi farkon lokaci da wadda aka yi ƙarshen lokaci tare da jam'i ko farkon lokaci shi kaɗai wannan sai aka ce to da aka a ɗaiwace za ka yi sai ce fahalil abdalul iktisar ala fi'ilha munfaridan fi awwal waqti am al iktisar ala fi'ilha jama'atan fi akhir waqti nau yace to ne fala ya takaita ya salla a farkon lokaci shi yafi koko ya takaita akan salla a jami'a ƙarshen lokaci marace fi khilafun mashhur akwai sabani mai yawa don Allah me zai kawo wannan sabanin ni a waje na babu wani sabani annabi ya fassale magana fa yace kai sallah a farkon lokacinta ka tafi harka ka in ka zo ka tafi za su kai sallah ta zama ka nafila zai annabi zai gaya mai abin da yake ba shi fi bane ina ba ta fahimta annabi zai gaya mai zai zaba mai ne abin da yafi da yin sallah a jam'i cikin lokacin lokaci fi annabi zai ce wannan na farkon lokacin ba ina fatan fahimci wannan abu amma kaga dai malamai suna tattauna hatta kaga ana akwai sabani mai yawa mashhur fa li ashabina amma ga ɗan shafi'iyya malinci ya ani shafi'iyya wa ikhtalafu fi rajih sun yi sabani wanne ne yafi falala wal muhtar sai ce abin da yake zababbe al isi isi babun tizari illam yafshut ta'khir shine an so mutun ya saurara idan ya zama jinkirta bai tsananta ba na'am ya zama jinkirta bai tsananta ba za ka yi jinkirtawa ɗin kamar da na gane wannan bayani ɗin jinkiri na minti biyar minti goma minti goma sha biyar wannan kaga da kai da su ma watakila kana gama su za su fara watakila wannan babu abin nan amma jinkiri na awa ɗaya ya yi tsawo jinkiri na awa ɗaya da rabi ya ƙara tsawo jinkiri na awa biyu awa haba to kaga wannan babu shakka raji shine mutum ya salla a farko lokaci ya bar su amma dan dan jikin da bai da yawa sai kai sallar tare da su ka jira ai sallar jami'in da kai din tunda dai a farko farkon lokaci ne har yanzu insha Allah ta'ala jama'an fahimci wannan fa'ida ko mala cewa minha daga cikin fa'idojin wannan hadisi al-hasu ala muwafaqatil umara fi ghairi ma'asiya hadisi yana kwadaitar da mu dacewa da sarakuna da shugabannin musulmi fi ghairi ma'asiya a cikin abin da yake ba saban Allah ba li'alla taftarikal kalima saboda ka a samu rabuwa kai wata ƙa'ul fitina wata ƙa'al fitina saboda kuma kada fitina ta faru a cikin musulmai wali za ƙala abu zarin firwatil atiya saboda abu haka ne abu zar ya faɗa a cikin waya wadda ke zuwa wadda mun karanta ta mu shine ausani an asma wa wade manzon Allah mun wasiya cewa in ji in biyayya wa in kana abdan mujadda al adraf an fahimta ma'ana wannan hadisi na kadaita da mu cewa muwafaqa da su a nan annabi ce mene ba a fito a yi tawaye a zanga-zanga a cire su sai dai fa in suka zo da abin da yake ma'asiya ne saban Allah ne to nan fala sam'a wala ta'a kuma da a kaddara su sarkuna ce kada wanda ya sake sallah a farkon lokaci za mu su biya akan haka ba za mu su biya akan wannan abun ba ina fatan fahimta saboda sun zo da abin da yake biyayya a gaisu ma'asiya ne annabi ya ce a farkon lokaci Allah ce a farkon lokaci suka ce kada a yi ta wannan ba za a musu biya kai ba a cigaba da sallah a farkon lokaci a rabu da su jama'a fatan fahimci wannan abin waɗanda suka kama za su sallah a masallacin sarki kuma shikenan sai su haƙuri ko dai su yi ji su zo su jira su kuma abin nan malai cewa min har daga cikin fa'idojin hadisin annafi alaman min a'lamin nubuwa cikin hadisin akwai alam me ake shi alam alama min a alamin huwa daga cin alamomin da ke tabbatar da annabtan manzan Allah gaskiya ce kun fahimta wato anan za mu dan jawo hankali kullum malamai na aqida wanda ke aqida aqida sun ta da wahala sukan ce mu'jiza ba sa cewa mu'jizar annaba sai dai ce alamun nubuwa ko dalailun nubuwa kun gani da mun mu'jiza me mu'jiza za ka zo da wasu abuwa ne da za ka yi defeating ɗin tunanin mutane ma'ana wani abu kai za ka rike da to kaga masu kacau-kacau da bori suka yi wasu abuwa da ke ɗan cancanza abuwa ga mutum kamar yana tafiya a iska nan ko wani aljini ya daga mai riga yake tafiya haka ɗin ko ba haka ba ko ga yana tafiya a ruwa ko wani aljini ya samu katako ne ya jan shi akan ruwan ko abuwa ana sa'an wani abuwa to kaga shi sa wannan matsalar take da matukar muhimmanci malamai kage ma ba kiyar rubuta littafi da la'ilun nubuwa ina fatan fahimta so malamai da suka kware a babin aƙida sun fi cewa da la'ilin nubuwa da mu'ajizatul rasul saboda mene in ka ce wani mujahi wani sai wasu ce to ai masu tsubu ma suna yi ƴan dabo suna yi akan wannan abin sai aka samu mu'tazilawa sai suka yi inkarin mai kenan kuma sai suka yi inkarin mu'ujiza gaba daya sai suka yi inkarin sihiri gaba daya mu'tazilawa cewa babu wani abu mai suna sihiri kun fahimta suka ce domin an ce akwai sihiri shine ai wani abu ka gani saban da aka saba to ya za a bambance da annabi da ya zo da mu'ujiza kenan da haka sai suka kore sihiri wanda kore sihiri matsala ce ta aƙida Allah ya tabbatar da akwai sihiri yana cutarwa idan Allah ya ga dama kana wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa madha as-sihra gashi nan Allah ya bani akwai sihiri annabi ya bayani gashi suratul anfal da saura suratul araf da Allah ya bani akwai sihiri inna masaru kaydu sahir illa Allah ya ce wala yafulu sahir haythu ata to amma mutazila saboda su kore abinda suka ce to babu wani abu sihiri a duniya su kuma ana iya gane annabi ne kaɗai ta wace hanya a wajen mutazilawa ta hanyar mu'ujiza mu'ujiza ce kina mana wani annabi ne wani ba annabi ba wannan babi ne na ƙida Allah sa kun gane to amma malaman ahlus sunna ba su tokar akan mu'ujiza ita ce ke nuna wani annabi bane abubuwan da ke tabbatar da wani annabi ne sun fi ƙarfin mu'jiza dala'il ne da mene dala'il ne da a'lam me dala'il shi ne wasu alamomi da Allah shirya wanda annabawa za su shi wanda ya fi ƙarfin ƙarya ta cewa ƙarya ya fi ƙarfin ka ce ƙarya suke shi yasa ku lura hirakale da ya tashi tambayar abu sufyan yana so ya gano annabi annabi muhammad annabin gaskiya ne ko na ƙarya ne shin ya tambaye shi mu'jiza da ku nake tambaya ya tambaye shi mu'jiza me ya masa abin da ba tambaye shi kaifa nasabuhu fikum saboda sun san annabawa ba a yi ko kaskantattun mutane wanda ba kowa bane a gari in mun ce ba kowa ba ana gudun mai masu mukami ba masu kima a cikin society sai rikali abu sunan ke mene wazo na sabi yana da daraja mai kyau dangantakar shi lafiya ɗautake a cikin mu dan manya ne well ce to me zaka ce wannan magana a cikin iyan shi akwai wani sarki na gargajiya da ka taɓa yi sarauta ta ban gidansu ya ce a ba wani sarauki a gidansu ya ɗauka abin kirki yi ina fatan fahimta to sai ce kuma to yanzu kafin shi a garin akwai wanda ya taɓa irin wannan practice ɗin nubuwa ya ce shi ma annabi ne ya ɗan samu wata daraja daga ba wancan ba shi sai ce ba wanda taɓa cewa shi annabi ne sai shi ya fara irin dai kawai bari abin to ya tambaye shi mene suwa suke bin shi manyan mutane ko talakawa ya ce bal du'afa uhum masu rauni talakawa ne ke bin shi yawwa to sai ce to suna fushi su bar addinin ya ce ba sa fushi ba sa fushi taurin kai ne da su ina ba ta fahimta ga zamar kawai zala haka aka ce mana wai jini ake ba mu sha ni din an taɓa mu haka aka ce wai ai mala ai izala ka shiga shi za ka ga ba sa fita jini ake ba su sha sai a sa musu ƙur'ani a raba ƙur'ani iso su tun kafa biyu su taka da kafa ɗaya kafa ɗaya su shiga bayi wallah ni na kallon malama ido na suka zo da ni a gida a gidanmu ga babana ga sanar sun zo su yi min wa'azi na ce ba a ka suka ce a kai yaro ne ai ba a zo wajen ba kai ba Allah ji kyauta Allah kyauta gaji an yi bukato bara sai ce to ba sa fushi sai tambaye shi mene kuma shin yaziduna am yanqusuna karuwa suke ko raguwa suke yace bal yaziduna suna nan sai karuwa suke suna ta shiga shiga hal qataltumuhu kun yaki da shi sai na'am kaifa qatalu ya kuka yaki sai sijal wata mu ci nasara wata ci nasara to yana yaudara suka ce a ba yaudara eh to amma dai yanzu mun rubuta takarda ba mu sani ba ko zai dan taba wannan karan amma dai da ba yayi kuma ci abu to kaga waɗannan tambayoyin su suke lidin ɗin hirakal a matsayin mene ya gane cewa annabi muhammad annabin gaskiya ne ciki gaba ɗaya bai tambaye shi mene ba mu'jiza na ba ta kun fahimta amma waɗannan dalilin da ya tambaya da ya kwamfiyar sai suke rizo da to wannan mai gaskiya ne ce domin ya ce tambayar farko ka gani ba Allah bai aiko annabawa cikin kaskantattun mutane na biyu shi duk wani annabi daraja ne a cikin mai dangantaka mai nagarta ne na biyu kuma wannan mutumi din a mai tambaya ta biyu ma a'a na farko kaifa nasabu fikum ko sannan a iyayen shi akwai basarake sai ce to kaga da a ce akwai basarake a iyaye sai mace ya tuna ya ji labarin gidansu ne yake so dawo da kan gidansu ina fatan fahimta yau yanzu kamar ba mallin nan da ya samu sa kaga da tsohon gida ne aka aka dawo da shi ko ba haka ba kuma duba malle yana so siya zama ko to barbare ma na zane shi ma suke siya zama ba su libe da aka dekar karma ba shi shi ma suke siya dawo ce to gidansa gaba ɗaya ba wani basarake balantana a ce jinin sarauta ne motsa ke so su ya kwato ina ba ta fahimta yawa to tambaya ta aka tabbaye ce aka ce mashi mene hmm akwai wanda ya taba wannan da'awar a cikin ku yace to da akwai wanda ya sai a ce yanzu ya ga wani yayi ya ci nasara ne shi ne shi ma ke so ya kwatanta ya ci nasara to suna shi talaka ko masu yace talaka wace da masu ne gayyar annabawa talakawa su ne mafi gayyar annabawa suna rabuwa suna fita su fushi ce ba sa ce dama imani in har ya shiga ya haɗu da zuciya baya fita shi sa muka taɓa cewa duk waɗannan da arna ke mai da su kiristoci a adamawa da maiduguri da ina ne duk shirme ne ana zuwa aka yi masu waje za su zawo cikin musuluncinsu wannan abin yana na an bar wannan dukan da musulunci a jika ai ba za ka yi musulunci ba ya fita a zuciya kamala Allahumma sai dai in jalci ya zama gaba ɗaya kyan baka san komai ba kai ko ga dashi kai wallahi lokacin sai an dawo na baku labarin pastor Gabriel wani pastor ne na lokacin mu na yawan musuluntar da maguzawa a nan kasar zazzau ɗin can wajajen damau can wani gadas wani ƙauye can haka wani pastor ne ce da shi da turawan mulkin mallaka suka yada kiristanci tun daga kama daga makarfi ka kai hassa manaka kwambego haujajen jos duk shi da tura suka yi yawon wani kafa kiristanci a wajen amma asalin kakanin shi musulmai ne ba fulata ne nan kawai shi kenan da allah son shirya kawai na zaune da magarba sai ji kawai ga wasu mutane sun zoce shi dai ba bacci yake ba kuma ba farke yake ba da gansu da fararen rawani haka suka kalle shi kawai sai ji kuka yana ta kuka sai dai ce mashi wannan suka ce shi ne sai to shi kenan mu tafi shi kenan suka tafi gaba ne yana tafiya kawai sai ji musulunci ya fada ran shi ya ce mana kuma daman an je taron kirsanci kan yakan masu fada cewa ya za ku ringa kokarin fada da mutanen nan sun fi mu yawa muna zo lafiya da su amma kullum cewa kuke a tara makamai a je a tsokale su ni da mu da shi ke gaya mana wannan magana da malam musa sabi a wajen da wasu rauni muke lokacin wannan yawon a lokacin nan ƙarshe kawai sai je samu liman a ƙauye ƙauye ne ba gidaje da sai ce liman na zo musulunta limai ce mene ka ce ya ce na zo musulunci ce wallah kafa karfi na abadan bayin da liman ya fashe da kuka dama dan uwan shi ne rungume shi ya ce to amma wallahi ba zan iya ba ina san rayuwata bari Allah kai mu sai mu je wajen sarkin gadas can sai ka je ka musulunta wani basaraki ne mai karbi gari ya waye aka je aka je samu wajen sarki sarki ya musuluntar da shi aiko an yi dauki ba dadi to mu aje nan na gane limam yana da basira gaskiya ya san matsayin gabriel tun da ya koma jibrin daga baya ko ba haka ba ya san matsayin shafar kinza to mu wuce wannan abu shine dai dole ne tunda akwai wannan element na musulunci nan dole ya koma cikin shi shine taro suka yi kan taro gaba suka ce sun gane hausa nan akwai matsala ko mutum ya musulunta ya zama kiristan ba gobe sai ce ya fita ina fata wallahi na ce muku masu kuɗi ne suka ƙi suke kuɗi da masu kuɗi da 'yan siyasa sun kisa saka wa ustazai kuɗi matsala kenan amma wannan shirman banzan hakan tana tasiri na Najeriya ƙaryas mu da muke da abun faɗa muke da musulunci muke da annabi Muhammad muke da annabi Isa da dukkan sauran annaba muke girma annabi Isa mu girma Mary that is Maryam ha akwai wanda ga wani abu mun yi da attaura da injila a zo a kasa a fefe mana muke da abun faɗa su ko ba su da abun faɗa sai dai yaudara da ha'inci da kuɗi da garmar shanu da asibitin ƙarya na fatan fanci wani abu amma matsalar shi ne dole kai ce alaji da Allah kawo ta yan miliyan goma don za a yi wani ai ku ba ku gane malam wallahi ai albashin namu ka san gwamnatin nan abin daidai sai a hankali kawai ga dai dubu goma to dubu goma za ta yi ko kudin mai ba ta zuba ba ina ba ta fahimta amma wallahi a saki kudi 10% ɗin abin da kan ke kashewa wallahi a saki ka gani 10% a je a baza adamawa ko to har na kan dutse sai an musuluntar da su ba wai nan ba duk wani abu amma matsalar shi ne kowa ya kankama kuɗin shi ga aiki ga masu aiki amma ba kayan aiki allah azza najeriya da osazai da masu ilimi da malamai da dattawa masu iya magana wani ba aya ba hadisi amma dai sakin magana sai ga ya jawo hankali amma ba kayan aiki ba kuɗin da za a yi wannan aiki din this is problem da ake fama kenan ko makarantu aka bude na addini haka ke fama da su sai ga makaranta an bude ta mutu saboda ba ma support a cikin wannan abu ni na rasa irin wannan abun wallahi Allah shi kyauta to amma dai lokaci ya kure mun gashin muna tattauna kan dalailun nubuwa wanda kuma very important ababun aqida ka fanci wannan matsalas da haka ina gan dole ba haka muka so ba za mu ja burki ana in mun dogo ba sai mu tashi kan bayanin mas'alar dalailun nubuwa din ko ba haka ba da kuma hikimar da ke cikin dokar da yasa ana ji ana gani sarkin musulmi a zalimi ne amma kuma haka nan ya salla a bishi ina fatan fahimta a zalimi ne wata ilma ɗan bid'a ne a yi salla a bishi haka nan za mu ji akwai hikimar da sa musulunci yi wannan abu Allah samu dace sannan sai kuma mu zo mu kumfiyarin waɗannan sarakunan su ma suna wannan sarakunan da wannan gwamnonin da waɗannan yan demokradin su ma su ne irin wannan sarakunan da ake magana akwai kwamfiyarin saboda akwai wata aƙida da take kunno kai ka san a yahudan duniya kullum aka ce ga wani aiki na musulunci ya danno to sai sun zo sun kawo matsala a cikin shi izala ta danno sai aka zo aka raba ta a ciki aka kudo da kaza inda ɗariƙa za ta ce za ta yi abin kirki sai sun raba ta gida biyu ita ma sai an jawo kaza haka suke na'am na ji kamar na'am gaskiya wannan gaba da maka faɗa yana ga cin manyan kurakurai da mutane ke yi wai saboda sun ji an ce akwai halascin mene abin ikhtilafin niyya kana wannan sallar wannan wannan sallar da yawa usadai wai sai mutum ya zo karatu yanzu sai ya zo ta da ba a sallar isha ba sai mai magarba ba sai ya zauna mai magarba ba in an tashi isha sai ya magarba sai ya bi isha haka wannan kuskure babban kuskure da haka gaskiya ina fatan fahimta babban kuskure ne abinda ke kanka da ka zo katar ba kai sallah ba ko da kiran sallah ka zo katar da ana na sallah isha din to abinda ke shi da kai maza kai sallah magriba sannan so ka zo ka bi sallah isha din ba ka ce ka bari kai wannan ba ina fatan fahimta wannan abu na'am ina zuwa eh kuke mene mm. to yanzu wannan ita kai a matsayinka na garinku wannan shawarar ka bari sai mai magana da kai wanda ku don matsala kai mai da'awa ne yanzu kuma yanzu kai ka wuce mujarradin mai yin sallah ka bance wani abun ko taka matsalar daban da abun nan insha Allah ta'ala na Muhammad ka faɗa ga murya ya shigo ta da ana sallah sai sallami kuma ba su gama sallah ba a ban gane wannan ba ma'ana sun zo sun tada ana limanci ba su samu sarko'in ba sun samu ehe ban ji ba eh to aka gama da su kuma to me kake tambaya kai malama Ahmad a'a akwai abin da yake nufi matsonan jidan dan banjinka daga nesa taso yawwa na'am eh to ai sun isha bata yi ba haka yin tambaye ka ko bari in ji ba kai za ka bayani ba wannan da waye shi haka ne tambaye ka ba si magariba ba suka ga ara isha sai suka isha suka sallame kuma shikenan magariba suka a cikin isha raka'a na wato uku eh sallar su ta yi to kai taka tambayar daban yawwa kun fahimta wato shi galiban sallaman shine yayi abin nan ko sallar su tayi shine abin da muka ce ikhtilafun niyya liman na sallar isha kai zaka yi mishi sallar magariba idan aka yi raka'a kuma malam Muhammad sai ka maza ka zauna kai tahiyya ka sallame ka gama kenan sai ka tashi sai ka biyo liman sauran guda ɗaya sai ka ciko sauran haka ya halasta amma abin muke cewa shine mutane kasu da gangan su zo su rinka jinkirta sallah sai ce sai su zo sun hada mutum yana jira kiran sallah abin shi ci gaba da harkar shi can ya ce a yi an zo isha ya zo yi magarba da isha a lokaci da wannan kuskure ne ta Allah samu dace agogon mu ya ci gaba na'am ba da gangan ba wannan duk ba ba magana ganganci gaskiya ba mun karanta da ku fa a babanin cewa babu bayan mene ta'ajilil magharib bayan da ake so a jin a gaggauta sallar magariba shine sunna ga musulmi su magariba da wuri amma haka kurin an shaɗan cikin kaki haka ga wannan ya zama wasa da addini duk ba su da sallah wadda suka yi a lokaci ita ce kadai misali sun tashi sai karfe tara suka zo suka hada to azhar la'asar ɗinsu magarba su dubbata yi ba ishak kawai suka samu a lokaci ko sun yi bata yi ba saboda sun yi a lokacin da suka zaɓa ne ba lokacin da Allah ya sa masu ba mun yi wannan bayani da dogon bayani akan wannan a can baya sai da da muka saka sai insha Allah ta'ala Allah shi kyauta to abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana kyakkyawa cika ka samu gama lafiya duk wani mai bukata a cikin mu nan Allah ka biya mana bukatunmu duniya da kiyama duk mai wata matsala Allah ka yaye mana matsalolinmu Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ya Allah ka karɓata da kafirai da kafirci duk wanda ke shirin kutun kutun da taɗi addinin musulunci Allah ka mana magani shi waɗanda ka hana ƙasar nan zama lafiya Allah ka hana zama lafiya Allah ka nuna masa gajiya wasu ya Allah اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله